بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar 28 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 8 ga watan februari shekara ta 2013 ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير علينا كان بينا منا مغنغنون معلمي مغباتا da suka yi a kan ɓacin aƙidan shi'a da cewa shi'a ba addini suke ba kwata-kwata kuma kamar yadda kuka ji waɗannan fatoyi ba fa na yau ba ne fatoyi ne na wanda aka yi su tintin da aka bayyana lalacewan aƙidan waɗannan lalatattun Allah ya kiyaye musulmi daga faɗawa cikin irin wannan haɗari yau za mu tashi ƙaunar qadi iyad rahimahullah alƙali iyal mai littafin ashifa bi ta'arifi hukukil mustafa الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الشفاء littafin ashafa abin da suke ce mata kasan ne kenan ma asalin sunanta ashifa mun gano wannan da kyau ko mai warkarwa dangane da sanin haƙoƙin manzon Allah akan al'umma saboda ƙaunan ashafa a ƙasan nan saka ta ake a randa kun gano wannan da kyau in aka saka ta a randa ruwan zai lalata takardan sai takardan ya riɓe sai a yi daga-daga da takardan da tawadan a ciki mun gano wannan da kyau ko haka za a rika ɗiba ana sha sai an shanye gaba ɗaya saboda tsaban ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku gano wannan da kyau ko ba maganan karantawa ana maganan ɗiban falala ne ba maganan karatu ake ba anan ana maganan ɗiban falala ne ku gano wannan da kyau ku ku ne da kuka ce karantawa aka ce a yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace a shafa ba ƙaramin littafi ba ne ba ƙaramin littafi ba ne amma abin ta kai ce ana karanta a shafan da yake ba karatun gaske ake mata kuma ga mutane ba su fahimtar da yake cikin a shafar shi yasa yana daga cikin abin da nake sha'awa da izinin Allah Allah in ya ba mu dama za mu zo za mu karanta littafin ashifa din mun gane a karanta a ji menene kuma karatu ne na tsagewa kun fahimci wannan da kyau ko na tsage gaskiya barka ji irin yadda ashafan take shi alkali iyal ka san iyal suke cewa alqadi iyad ya rasu hijira da shekarar 544 yau shekaran shi 890 daidai lajikan shi kala ya ce wa kazalika na ƙaƙa'u haka muke yanke hukunci kazan shi alkali ne kun gano wannan da kyau ku haka muke yanke hukunci bi takfirin gulatin rafida da cewa 'yan shi'an nan masu zagin sahabbai 'yan wuce gona da iri fi ƙaulihim mun gane muke yanke hukunci da cewa su kafirai ne shi ne bitakfirihim da kafartar da su dangane da maganansu cewa innal a'imma afdalu min al'ambiya wai limamai sun fi annabawa ai mun karanta ku karanta a cikin hukumatul islamiyya inda khomeini yake cewa wa inna min daruriyati mazhabina أن لأئمتنا مقاما ودرجة سامية لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل منكر ce yana daga cin abin da sanannen abu ne a cikin mazabinsu na shi'a cewa imamansu na da darajar da mala'ikun da ke kusa da Allah annabawa manzanni ba su da shi kamar mala'ika jibrilu bai da wannan matsayin kamar annabi muhammad bai da wannan matsayin kun gano wannan da ke ku kuma nuri al-majlisi yake cewa at-tabarsi yace ba su san wani ma dalilin da ba za su ce ma imamansu annabawa ba sai dai kawai lura da haƙƙin manzon Allah da ya ce la nabiyya ba'adi in dai ba wannan ba ba wani dalili kawai dan a dan kara ma manzon Allah ne amma waɗannan imamai a imma guda sha biyu da shiya suke magana to matsayin annabawa suke a wajensu shi yasa kayan kana karkara suna maka ƙarya ba za ka fahimci menene hakikanin gaskiyar al'amarin macin da ba nuna maka littafin zai ba sai da ga maka falalan ka tako da ƙasa sannan ka zo ka bi tsawon titi a nan garin ka tafi ka koma ka ce ka je gwagwarmaya kun je addini ina fatan mun gane wannan da kyau sau da kai sha-sha-sha ne Allah madaukin sarki ya kiyaye. Wannan bayani karanta littafin Ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a juz'i na biyu sha lambar matsala ta 1778. Karara suke cewa mai Ashafa ya ce an yanke hukunci ɗan Shi'a kafirai ne saboda wancan maganar. Kuma sunan rafi daɗin su ne gullat. ba wani gullat daban ba wani abu nan duk su ne kawai yana neman yi maka barazana ne zai ce maka akwai wani gullat sai ka ce akwai gullatin da ya fi ka ne ina fatan mun gano wannan da kyau me gullatu ba zagin sahabbai da karyata alkur'ani da cin mutuncin Allah da manzanni ba eh yanzu musamman mahadi da aka ce ya buya yanzu su a wajen su fa ya fa annabi shi annabi da ya je badar da uhudu bai ji tsoron kowa ba magana wannan da kyau ko amma shi ya ji tsoron a kashe shi ya gudu haka suka faɗi a littafin su muka karanta mun gano wannan kyau ko khafa ala nafsi al qatl ya ji ma kanshi tsoron kisa ne to shine sai ya tafi sirdab din ya buya to sai in kasa gane ku dauko hadisin jassasa dake cikin sahihu muslim sai ku karanta ku ga wai shin wannan alga'ib da suke jira anya ko ba shine da jal dincin da Tamimar Dari yace sun gani a teku ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi mahadi wanda annabi ya ambata yanan zai bayyana ko haihuwan shi ba a yi ba kuma zai fito cikin ƴaƴan Hassan kuna ganewa amma kuma suna su mahadin yana daga cikin ƴaƴan Husaini ne kuma mahadin annabi da ya zo da ingantattun hadisai sunan shi Muhammad ɗan Abdullahi, so kuma nasu mahadin sunan shi Muhammadu ɗan Hassan. Inda za gane kwata-kwata harkan ba irin ta annabi ba ce, duk inda annabi ya kawo karatu su kuma sai su yaga da karatun, su su bankare karatun gaba ɗaya sai su hana fahimce shi, in kana ƙoƙarin fahimtar shi kuma sai a hana ka fahimta. Ina ba ta mun gane. to kun ji bayanin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa qawl ibn al-jawzi yanzu misali kaje ka samu yan dariƙan nan ka kai musu wannan maganar saboda yanzu yan dariƙan qadiriyya har Nasir Kabar ya bar duniya a shafa yake karantarwa halifan shi mana ne yanzu yana karanta mene a shafa yan tsakani da Allah ko ba muridansu nake shi'a ba suna faɗan ana zagin ma ana zagin masu waliyai amma su kuma suna zagin ma annabi sahabbai eh duk ba muridansu ne ke waɗannan abubuwan ba wannan ya zama wajibi a tsaya a lura da shi kuma a fito da abin karar a fili a bayyana wa mutane don su gane yanzu ga abin da a shafa ta faɗi to amma katin a shafan ne ana yi ba a gane a cin da ana tafiya ana waka ne gane wannan da ke ko waka zalika na kata'o haka muke yankewa fita kafi gulatar rafila a ganto don me mutum zai gano wannan karatu ka ka daina wannan wakan kana matashi ka bar tsofaffi da suke yi suka tafi Allah ya gafarta masa kai ka miƙe kai karatu sosai ka tsage in ba su gane ba kai masu kwatance ka ce addinin da aka kirkiro a Zariya. jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace قول ابن الجوزي رحمه الله magana ibn al-jawzi ya faɗe ta a cikin talbisi iblis a shafi na 136 zuwa shafi na 137 kun san mun fara katun talbisi iblis ko talbisi iblis ya kamata ko ba a karanta maka ba ka je ka karanta don ka neman makanka hanyar tsira saboda shi iblis din nan bai da mutunci duk yanda baka zato zai bullo maka ya batar da kai in ka tsaya kana shirmi wallahi sai ka je lahira kana kallo ana faretin sahabbai da tabi'ai da mutanen unguwanku a sahun sahabbai ga su can za su tafi su sha ruwan alkawasara ka kuma ce je ka shiga cikin rundunar iblis kun gano wannan kai hankali shi yasa karatu littafin ighasatul hafan da muke karka yadda ai karatu ɗaya baka wanda aka yi baka ma ka neme su ka saurara saboda akwai haɗari ba ɗan ƙarami ba game da mutumin da ya sakaci kai kakka ɗauka ma kana koyi littafin ne don ka karantar ka koyi littafin domin kai da kanka kai makanka faɗa ko mun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu shi ibn al-jawzi ya rasu hijira shekara 597 yau shekaran shi 837 800 jama'a kuna ji fa 800 37 yanzu mutum nawa ne suka kai shekara 37 a masallacin nan ba ma 800 ɗin ba mun gano wannan da kyau ku sai fa an yi daga za a iya fitar da mutum 20 sai an yi daga 37 da yawa fa ko mun gano wannan da kyau ku sai an yi daga kaga dai in ka ɗauko layin nan guda biyu nan wajen don ka tashi warewa za ka ware ɗaya biyu uku uku uku ka tsana mutum uku ne a sahu biyu kowane sahu yana cin akalla mutum kusan 20 kina wa cikin mutum 40 mutum uku ne suka fita mun gano wannan da ke ku a dama haka ake daukan sample ai in ka tafi sahu biyun bayan wannan akalla ba ka sarrafa in ka taho ka taho ka ka cire ka cire mu mutum daya biyu uku wannan kawo 37 hudu biyar to ba ba abun ba abun da tambaya da karin haske ba shida kawo 37 eh a gani a gani daga mu gaskiya abun fa sai an yi daga sai an yi daga za a fitar na sahun baya mafi yawanci kuma danginmu ne a wajen Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to 835 da da bakwai ko da faɗin wannan maganan ga maganan dubu shekara dubu da ɗari biyu da wani abu domin karanta a baya duk kuma suna magana kan cewa shi'a ba addini ba ne. Kun gane wannan? Ƙala ya ce wa guluwar rafida fi hubbi Ali, kun ga wuce gona da iri da ‘yan shi'a suka yi dangane da ƙaunan Ali, hamalahum ala an wada'u a haditha kathira. Ya ja su, wannan ƙaunan Ali da ya wuce gona da iri ya ja sun ƙirƙiri hadisai masu yawa. fi fada'ilihi wanda suke bayani akan falololin shi aktharuha tushinuhu mafi yawancin hadisin ma suna ƙara bakanta alin ne wa tu'dhihi kuma suna cutar da shi wai an kirkiro maka hadisi ne dan a daga darajanka ana kalla hadisin kuma sai ga an wulakanta ka a ciki mun gano wannan da kyau yanzu hadisan da suka kirkiro suka ce Allah ne yanzu tsakanin da Allah wannan girmama sayyidina Ali ne ko wulakanta Ali ne an kai shi matsayin da ba na shi ba mun gano wannan misali misalin ma ba zai yi ba amma ba dai ba ra'ayi masinji ne da ke aiki a ofishin shugaban kasa shugaban kasa na zaune na kallon ka ka san shine shugaban kasa ka san komai shi ma ya sani sai ka kalle shi ka ce ya mai girma shugaban kasa zai karba eh a da Allah zai karba gashi ga shugaban kasa ba zai karba ba a gaban Allah suke faɗin irin wannan magana abla dan saba al-yahudi da sauransu gaba ɗaya sun ce sayyidina aliyu Allah ne kuma an kabu maganganun yan shi'a na yanzu ba na gobe ko jibo ko gata ba su ma akan haka suke sai dai kawai da yake abin ana kawo shi da nau'i na dabara kun gano wannan da kyau ko da nau'i na dabara yasa duk waɗannan maganganun da ake ta kawo wannan da suke waka suke cewa waye Allah waye Allah waye Allah Allah duk irin waɗannan abubuwan da aka yi sakaci tuntuni ba bayyana mutane ba ne har aka bari yaran nan aka je aka yi masu ƙarerayi suka ɗauka gaskiya ne kawai suka gina haka amma mutum yanzu yana buga fiyano yana cewa wai wani shi ya halice shi kuna fahimtar wannan da an karantar da shi ya san haɗarin wannan jama'a zai eh da an karantar da shi alkur'ani ya ji Allah cewa man yaqul minhum inni ilahun min duni duk wanda ya ce shi Allah ne abin bauta ba Allah ba yace fa zalika najzihi jahannama ba abin da za a yi mai kawai da ya dace da shi su mun gano wannan ke ku kawai amma mutum ya zo na cewa lam yalid wa lam yulad wa ana kenan haba wala wannan magana tun mai imani in yaji ta asiyar raddinta ba da yake cewa ba daidai ba ne a'a shi wanda ya abin a kanuna mai Allah wanda da akidan shi'a ne za ku zo za ku ji ba dai za mu karanta littafin ashiya al-ithna a shari'a ba abin da ya wuce wannan sai gaji ta bargaza ko iri-iri ne Allah shi kyauta walahum mazahib fil fiqhi ibtada'uha sannan 'yan shiya suna da fahimtoci iri-iri a duniyan fikihu wanda su suka kirkiro na bidiyo'i a ranar abubuwa yanzu misali duk komai fa na shiya fa ba irin na musulmi ba ne alolansu ba irin naka ba ne sallansu ba irin taka ba ce idan bata maka kanka lokaci wai kaga dan shiya zo ya kabbar da sallah ya ruku ya sujjada ya dago wawa ya dauke ka ina gaya maka gabo ya dauke ka amma sallan in ma ba su ba irin wannan bane ko ma suna yi ne wannan na ganin ido in kai kana ɗan shi'a sai aka barka kana yin sallah ko wallahi tallahi kawai an dai barka ne kafin ka kai amma an ka kai geji ba maganar sallah sai sun da mahadi ya bayyana to za ka yi kai tambaya to in mutum ya mutu kafin bayyanan mahadin fa za su a ba dai ya yi imani mahadin zai zo ba to ya magana ya ƙare gano wannan da kyau magana ya ƙare ba dai ya yi imani da wannan ba ko bai sallan ba ba komai shi za ku ɗauki waɗannan bayanan ne ku kai karkarun ni ma ina aikawa ƙauyukanmu ba don kuma ba sai don wannan zai zama musu rigakafi daga faɗa wannan bala'in in sun je sun ji wannan abubuwan sai aka zaka masa bayanan shi a kaya ina a ja kai manyan arna mu nan musulmi ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to ya ci gaba da cewa wa khurafat da hayaniya to khaliful ijma wanda ya saba ma ijma'in musulmi gaba daya fi masailin kathira a cikin matsalolin addini masu yawa ya tsula zikiru ha wanda in aka ce za a ambace su ko to sai dai a buga littattafai harafu fiyal ijima wanda sun canza harafu fiyal ijima sun keta ijima'i sun yi kace-kace da ijima'in musulmi mun karanta da ku a cikin littafin as'ila ai sun an mazo da ijima'in da a imma din suka yi ba suna watsi da shi ba in aka ce dan me sai ya saba ma abin da suke so me yasa da kuka saba ma a'imma wanda suka gabata zai ce su ma ba haka suke dauka ba irin namu suka dauka to me yasa suka faɗi wannan ƙarar gashi an rubuta sai su ce taqiya ne ko ba haka suke yi ba shi sai ka rasa gane wani imamin zaka bi duk abin da aka bi na wani imami wani dan shi'a in bai mashi ba zai ce taqiya ne in ka dauki wancan ma wanda yake so wani ma zai ce taqiya ne kai kenan kullun addinin ka akan tafi yake ba abin da yake tabbas kwaya daya addini gaba ɗaya duk harkan ta munafunci ne da yaudara da ƙarerai Allah ya sauwaka wa sawwala lahum iblis mala ce iblis ne ya kera masu wannan batar mun gano wannan kyau ko mala yace wada'aha ala wajhi la la yastaniduna fihi ila atharin wala qiyasin iblis ne ya tsara masa inda suke kirkiro waɗannan abubuwan da ba su da wani dalili na hadisi ko na kiyasi ma babu kawai sai kirkira ba suka faɗi sai abin ya ta baka mamaki in ka san karatu kura ɗan kaɗan ne bal innal waqi'at wa maqabihur rafida aksar min an tuhusa abubuwan da suke faruwa a yau da tabargazan da yan shiya suke ku wanda wallahi ba za ka yi lissafa shi ba ba zai lissafu ba kace kace za ka je ka gani ba zai lissafu ba kawai yan shiya sun zo suna sallan gawa kwanakin baya an ɗauka a bidiyo ana rabawa mutane suna mamaki ɗan shi'a wasu bugawa da kalangu ana buga Allah baka san ɗan shi'a ba ne na rantse da Allah wannan wasa ne yi in gawa ta mutu ba sai su sati uku suna yawo da ita a gari ba ba ka gani ne a labanan da sauransu ko ba ku gani eh a'a ana zanga-zanga da gawon a ta kewaya ta 'yan samar su ma zo su ansa su tafi 'yan giwa zo su ansa su gaba sai ko ina sun je sun gama yawo da ita an gama sannan su dawo da ita suna wai ba ku taba gani a Lebanon da wajejensu duk ga suna suna suna yi ba a sharawa da gawa a sharawa ana buga bajojala wai gawan da ake roƙa mata gabara yanzu a Tunusiya ba an kashe masu wani ɗan adawa ba ba yawa suka dinga da gawan ba yau fa aka binne shi ba tun shekaran jiya aka kashe shi a binne shekaran jiya a'a sai ya sha gantali ta ba ta mun gano wannan da kyau haka suke yi kuma wallahi za ku gani ba dai suna ƙara yawa ba kuma abubuwan suna ƙara fitowa abin da ya wuce wannan ma za ku gani duk abin da kiristoci suke shi suke yi mun gano wannan bayan an gama sa mutum a cikin akwati ba za a irin na gawa casket irin na kiristoci za a sa mutum a ciki sai a kiwon shi da fulawa sai a ɗauka ana irin sandan na irin nasu ina fata mun gano nan nake wallahi ga suke kuma ga masu bajojela gaba da dama ana shan disko mata da maza tausayi hawa malam to musulmi ne mun gano wannan da kyau ko malam Allah ne ya kiyaye wannan an fara nuna muku ne mutane suna ta ganin wannan suna mamaki sai ta dariya ce to ba kallon TV ne ga waɗanda suke yin abin na asali ga yanda suke yi ba gani a Iraki haka suke a Iran haka suke a Bahrain haka suke a Lebanon haka suke bangaren Palestine inda suke ma haka suke a Syria haka suke a ko ina suke haka suke nan fa suna ɗanyi kaɗan ne saboda ba su da yawa kun gano wannan da kyau ko in ko suka yawa to ai Allah ya kiyaye Allah Allah ya kiyaye nan fa mun karanta da ku suke cewa in mutum ya kai ziyara makabarta yana daga abin da ya zama wajibi akwai sunnan ziyara na fila raka abi da zai ba annabi ya hana sallah a makabarta karar ya tsine ma masu yi kuma su ma su ruwaito altafan su kuma ma wai zaka yi sallan ku ba za ka kalla alƙibla ba a kabarin zaka kalla mun gano wannan ba kun ruwaito cewa Allah ya tsine mai Yahudu da Nasara ba, to kuma ku yi Allah ya tsine muku. Ai, sharrin Abdullah ɗan Saba kenan. Ai, shi'a in kana son ka kalli photocopy na Yahudanci ku, to ka kalli shi'a kawai. Wallahi malam, ba su da bambanci ɗari bisa ɗari. Kuma kalli ɗin shi'a kamar yadda Allah ce, latajidan na ashaddan nasi a dawatan lilladina amanu al-Yahud. Kun gani? to wallahi ba wanda ke kin musulmi a duk duniya irin dan shi'a kalli a dawon shi ɗari bisa ɗari shi ɗan shi'a da waye ke yi da musulmi yake yi baka taɓa jin inda tun da aka yi duniyan shi'a inda gaji suna gwagwarmaya da kafirai ba baka taɓa ji ba don rige masu daidawa suke yi da musulmi suke a ko'ina na birni da na ƙauye mun gano wannan da kyau ko duk inda suke haka suke ba su taɓa yin faɗa da wani wanda za kalle shi ka ce wai shi wai ga abin da yake ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ba su da wani abokin rigima a ko'ina duniya nan gaba ɗaya in ba alusun nan kuma kisa suke masu ba ɗan ƙarami ba iran da duk inda suke da dama da iko akan musulmi shi yasa ta taron da suke kwanan na a misra za ka ji maganin da suke yi kenan su kansu mahalarta taron cewa amadi na jad irin abubuwan da suke ma musulmi a yankin da suke da iko fasa bari kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin za mu saurara nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum